إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم حديثا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر إلى آخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جمع قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن ربها قال ينام الرجل نوما فتقبل الأمانة من قلبه فيزول أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام نومة فتقبل فيبقى أثرها كالجمر الدهرجته على رجلك ولبس فتراه نذيرا وليس فيه شيئا فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بلا إن في بني فلان رجلا أمينا فيقول للرجل ما أقله وما أغرقه وما أجلده وما في قلبه متحق مثقال حبة خردل من الإيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيهم أبايعه إن كان مسلما ردوه على إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي سائله فأما اليوم فما كنت أبايعه إلا فلانا وفلانا عباد الله في هذا الحديث الشريف يحدثنا صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم حديثين رأى أحدهما وهو ينتظر الآخر حدثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة التي هي تخليف الذي خلق الله سبحانه وتعالى على عباده والعهد الذي أخذهم عليه كما أنها هي فريضة التي فرضها الله على عباده هي هي الدين كله هذه الأمانة نزلت على جمع القلوب الرجال أي إن الله تبارك وتعالى جلب القلوب كاملة على القيام بحقها ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فقاموا بحفظها ورعايتها وهؤلاء هم أصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله سبحانه وتعالى لهم بيت الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح من الهجرة والنصرة والجهاد والإنفاق في سبيل الله ثم حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربها أنها عن ربها الذي هو ذهاب أو ذهاب أهلها وقبضه حتى حتى أن العميل في حكم الناظر الكريم وقال عليه الصلاة والسلام ينام الرجل نوما فتقبل أمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام نومة فيبقى أثرها وهكذا يبيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآن فقال صحابي الجليل وليس أبالي في أي ما أبايع فيصبح الناس يبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقول إن في البني فلان رجل أمينا ويقول للرجل ما عقله وما أغرقه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان وفي هذا عباد الله يبين أن الأمانة ستقبل شيئا فشيئا وهكذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عباد الله حقا لقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها هو راوي الحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فأنا أدركت شيئا من ذلك فقال رضي الله تعالى عنه ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيهم أبايع إن كان مسلما ردوه على الإسلام وإن كان نصرانيا ردوه على ساعيني فأما اليوم وما كنت أبايعه إلا فلانا وفلانا وهذا علم من أعلام النبوة قال ابن بطال رحمه, رحمه الله تعالى وهذا علم من أعلام النبوة لأن فيه إخبار عن فساد الأديان الناس وقلة عمانتهم في آخر الزمان وقال علامة الشيخ الصالح العثيمين رحمه الله وقد ولقد شهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ولقد ولقد شهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنك ستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغوا إلى حد المئة لا تجد رجلا أمينا الذي يؤدي الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس قد تجد رجلا أمينا في حق الله يؤدي الصلاة يؤدي الزكاة يصوم ويحج ويذكر الله كثيرا لكنه في المال ليس أمينا كذلك تجد رجل يقيم الصلاة ويصوم ويصوم ويحج ويتصدق ولكنه ليس امين في في في وظيفته فيتاب ليس امين في وظيفته فيكذب ويكون الدولة ويكون الدولة ويأخذ المال بالباطل وهذا الذي يأكل من الحرام مانع لإجابة دعوته قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا انتهى كلامه رحمه الله عباد الله إن الأمانة شأنها عظيم وأمرها قضيب وتشمل أمور الدنيا والدنوية ولقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة يبين أهميتها وفرضها وفرضها أي إنها هي أحد الصفات الفلاح المؤمنين قال تعالى والذين هم لأماناتهم وآبهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون كما أنها صفة لجميع الأنبياء والمرسلين كما قال كلهم من نوح ولوط وهود وصالح عليه الصلاة والسلام إني لكم رسول أمين الأمانة عباد الله علامة الإيمان وعدمها علامة علامة من علامة النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام آيات المنافق ثلاثة إذا هدف كذب وإذا وعد أخلف وإذا صاد وإذا تؤمن صانا رواه أبو هريرة إن الأم إن الإن إن الأمانة تشتمل لأمر الدين والدنيا والأمانة في حقوق الله تعالى وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة ثم امتثال أوامر الله تبارك وتعالى من الفرائض وغيرها الصلاة أمانة إذا ضيعتها العبد وهو لها وهو لما سواها أضيع ولقد بكى عنس رضي الله تعالى عنه قال لما رأى لما رأى تضيق الصلاة تضيق الصلاة في أهد حجاج بن يوسف الثقفي كما رواه البخاري في الصحيح عن زهر أنه قال دخلت على على أنس بن على أنس بن مالك وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال ما أدركت شيئا مما كان فيه إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت والزكاة أمانة قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه على مانعها كذلك الصوم والحج أمانة والأمانة كذلك حفظ الجوارح من البصر والسمع والفؤاد والفرج وسائر الجوارح قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن الأمانة عباد الله حفظ الوداع وأداؤها إلى أهلها قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا عباد الله إن الأمانة في الإسلام مسؤولية عظيمة وهي التي أردت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهملنها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وأما الخيانة فهي من من الكبائر ووعيد ووعيدها ووعيد عليها شديد قال عليه الصلاة والسلام أهل النار خمسة فذكر منهم الخائن الذي لا يأكل لهم قمأ وقمأ إلا قال وهكذا رواه مسلم وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة ثم قال يوسى بالعبد يوم القيامة وقتل في سبيل الله فيقال أد الأمانة التي أد الأمانتك فيقول أي رب أين وقد ذهبت الدنيا قال فيقول انطلق به إلى هاوية فينطلق به إلى هاوية وتمثل له أمانته كهيئة التي يوم كهيئتها يوم يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه وظن أنه خارج ظنت عن منكبيه وهو يحوي عن أثرها أبد الآبدين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى الصلاة أمانة والوضع أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والخيل أمانة وأشياء أتاها ابن مسعود وأشد ذلك الوداع قال بابان فأتيت براء بن عابد وقال ألا ترى ما قال ابن مسعود قال كذا وكذا وكذا وكذا قال صدق أما سمعت الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالأدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فاتقوا الله وأدوا أمانتكم إلى أهلها واعلموا أن الله سائلكم عن من عن من ترضاكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله يا قوبايا الله إمام أحمد إمام البخاري رويته حديثي هكا إمام مسلم يا رويته حديثي دقى حذيفة رضي الله تعالى عنه حذيفة يكي تشوى مزاعنا صلى الله عليه وآله وسلم ya ba mu labarin wani hadisi guda biyu na ga ɗaya daga cikin waɗannan hadisi guda biyu ina sauraron guda ɗayan ya ce ɗayan nan shi ne guzai ya ce mana bayani yake cewa manzan Allah ya gaya mana cewa lallai ita amana Allah ya sanya ta a cikin zukatan bayi waɗannan bayi da Allah ya halicce su sai Allah ya sanya amana a cikin zuciyarsu cikakkiya sannan bayan nan suka yi karatu a cikin alkur'ani sannan suka yi karatu a cikin sunna annabinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai manzo Allah ke ba mu labari daga ubangijin da ya halicci zuciyar annabi yake cewa mutum zai kwanta ya bacci sai a zara wannan amana daga cikin zuciyarsa bayan ya kwanta ya bacci an zara wannan amanar sai a bar alamar inda amanar take a cikin zuciyarsa yana nan bayan wani lokaci sai sake kwantawa ya yi bacci sai a sake ɗebe wani adadin kaso mai yawa a cikin zuciyar gaba ɗaya sai ya zato zuciyar babu komai a cikinta sai gurbin inda alamar amana take uzaifa yake sai mutane su waye gari a irin wannan lokaci suna ta tsaye da sayarwa suna ta harkokinsu amma kaɗan ne daga cikinsu za ka iya samun wanda zai bayar da amana irin yadda aka bashi har za a waye gari a irin wannan lokaci za ka ji ana cewa ai a cikin mutane kaza a cikin ƙabila kaza akwai wanda yake amintacce idan an tashi neman wanda za a baiwa amana sai zanto cewa neman irin waɗannan mutane ake yi ana cewa sai an je waje kaza da waje kaza haka zai bai ci gaba yana ba mu labari har mutane za su waye gari a wannan lokacin an zara amana ga baki daya a cikin zuciyarsu babu ko kwayar zarra ta amana a cikin zuciyarsu hakika wannan lokaci idan muka duba Uzaifu yake cewa hakika wannan lokaci ya zake mana muna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a wancan lokaci ba na lura da wanda nake ma'amala da shi ba na tantancewa waye zan ba amana ko ba waye ba zan ba amana ba duk wanda muka yi ma'amala da shi zan amince masa kuma in ba shi amana haka musulmi suka kasance domin a wancan lokaci zai ba yake cewa idan mutum musulmi ne idan an ba shi amana to musuluncin nan zai hana shi ya ci wannan amana idan kuma ba nasare ne ko ba yahude ko ko wanda baya da addini idan an ba shi amana haƙƙin da al'umma suka tsora mashi waɗannan waɗanda ke kula da shi za su danƙa hannuwansa ba za su bashi ya ci amanar mutane ba ya ce amma yau da nake wannan magana a wannan tsakanin naku wallahi ba zan ba da amana ta zuwa ga kowa ba sai ga wane da wane da wane ya ambaci wannan su mutane a cikin wannan hadisi wanda yake ingantacce wannan sahabi mai girban daraja wanda ake masa kalli da kirari da cewa shine abokin sirrin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine huzaifata yana ba mu labari cewa lallai annabi ya ba su labari cewa lallai waɗannan hadisai guda biyu sannan kuma ya ce ya ga ɗayan kuma sai yana sauraron ɗayan wani ɗaya ne ya gani annabi ya ba su labari cewa allah ya halitta wasu bayi ya halarci bayan da sai ya tsora amana a cikin zukatansu wanda wannan amana ita ce dukkan nauyi wanda Allah ya tsora a kan bayansa gabaki daya shi ne kuma alkawarin da Allah ya rika tsakanin bayansa 'yan adam cewa za su rike wannan amana sannan shi ne nauyin da Allah ya tsora ma bayi na farin loli da mustahabbai duka kan bayansu ya kunshi amana gaba daya to ita wannan amanar ita ce Allah ta'ala ya sanya ta a cikin zukatan wasu bayansa nagartattu waɗannan bayi nagartattu ubangiji mabuwayi da daukaka ya tabbatar da amana cikakkiya a cikin zukatansu rike amanar sannan kuma sun kiyaye ta sun ƙoshi da karantarwa irin ta ƙura'ani sannan kuma da karantarwa irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama tun kafin zuwa musulunci musulunci ya iske larabawa suna tare da amana amana wadda take mai ƙarfi da musulunci ya zo sai ya ƙarfafa wannan amana Allah ya dunkula wannan amana ta bauta wadda shi kaɗai za a bauta mawa ya sanya a cikin zukatan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kwankwada daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kiyaye ta sannan kuma suka tsaya tsayuwar daka a kan wannan amana haka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labari yake cewa su waɗannan sahabbai inji ana tsinji huzaifa yake cewa su waɗannan sahabbai wato sun rayu Allah ta'ala ya girmama imaninsu wanda yake na gaskiya yasa ya zanto cewa imani ne na gaskiya suka yi a zukatansu sannan suka yi ilimi wanda yake mai amfani sannan suka yi aiki na kwarai daga cikin aikinsu akwai hijira akwai taimakon addinin Allah akwai jihadi akwai ciyarwa don taimakon addinin Allah haka al'amarin ya kasance sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba su labari da cewa to wannan amana kuma ana nan ana nan sai ta tafi ko kuma da tafiyar waɗanda suke ma'abuta amana har aka waye za a waye gari waɗanda ake cewa amintattu a cikin mutane su ne ‘yan kaɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari ya ce mutum zai kwanta ya bacci a nan malamai suka ce alamar gafala kenan mutum ya zanto baya da wani hadar a rayuwarsa sai bacci sai cin abinci sai bau sai do wata harka wadda suke ta shagantarwa ita ce a gabansa baya da lokacin da zai saurari qur'ani ba da lokacin da zai saurari hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a irin wannan zamanin namu ma za ka iske mutum ba zai zo masallaci ba sai ya daidaita an gama yin hutuba shike nan sai zo ya sallah ya tafi kaga baya da lokacin sauraron alqur'ani to irin wannan gabbala ita ce wadda in ta samu a zukatan mutane sai Allah ya cira amana daga cikin zukatansu ba ka sauraron alqur'ani ba ka sauraron hadisi to ya za ka san menene haƙƙin Allah a kanka Allah zai cire wannan amana gaba ɗaya bayan mutum ya sake kwanciya bacci sai a cire wannan amanar sai a bar zuciyar wato ga za a fasa zuciyar a lokacin za a ga gurbin inda amanar take an bar ta babu komai kamar dai iccen wuta ne wanda yake makamashi an san ya sha wuta ya ci ya ci ne za ka ga alamar inda wuta ta ci to haka zuciyar za ta koma ga inda alamar ta inda amana alamar ta take amma kuma babu komai sai wuce ba to sai ba cikin neman da ke cewa wallahi mun ga wannan lokacin mun ga lokacin da za a bar mutum amana ba na damuwa da waye zan yi ma'amala da shi duk wanda na bashi amana zai kiyaye yace amma a yau an waye gari ba zan iya ba da amana ta ba sai ga wani ga wani ga wani ga wani ya lissafa waɗansu adadin mutane waɗanda su kaɗai ne waɗanda zai bai amana ya ku bayan Allah hakika wannan abin da manzon Allah ya bada labari a cikin hadisin sa ya riga ya faru fa ku duba tsakanin lokacin da Huzaifa yake faɗa wannan magana duka bai wuce shekara ashirin ko talatin da wani abu da rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a yau ga yadda aka tozartar da amana wannan shine Huzaifa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin ya gaya masa cewa amana idan ta tafi sai mu zai yake cewa a yau ba zan iya ba da amana ta ba zuwa ga kowa sai zuwa ga wanda yake amintacce wani da wani da wani hakika wani babban malami Allah ya kansa da gafara yake cewa wannan alama ce da ke nuna annabtuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin gashi ya ba da labari ta yadda al'amuran mutane za su susuce su lalace babu wata hanya da za a iya gane hakan su ba ta hanyar wahayi ba ya ba da labarin gashi kuma yanzu muna cikin lokacin hakika idan muka duba a yanzu za mu ga karancin amana a cikin wannan al'umma da muke rayuwa al'allama al'usaimin yake cewa hakika mutanen da ke rayuwa a yau sun shaidar da gaskiyar wannan zancen na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace domin kai a yau za a bijiro maka mutane ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a bijiro maka mutane sama da guda ɗari tana da amanar dukiya ko kana da amanar yaci wadda za ka bari ko matarka za a ta kawo masa sunayen mutum tsayawa za ka bai wa wannan amana har za a lissafo sama da mutum ɗari daga duk a cikin su ba wanda za ka iya bai wa amana dukiya ko amana ɗarka saboda me saboda an cire amana daga zukatan mutane sakamakon ƙaurace makaratun ƙura'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi yanzu usaimin yake cewa haka nan za ka iske mutum za ka same shi a cikin al'amarinsa na addini za ka same shi yana tsaye da sallah yana ba da zakka yana aikin haji amma za ka same shi ko ba amintacce ba ne ba a cikin al'amarin da ya shafi al'amarin mutane za ka same shi ba amintacce ba ne a cikin dukiya ba amintacce ba ne wajen mata ba amintacce ba ne ba kuma wajen magana za ka same shi a ko'ina kawai baya da aminci a cikin al'amarinsa haka nan yake za ka samu mutum yana tsaye da sallah yana azumi yana yin haji yana sadaka amma sai ka iska cewa shi ba amintacce ba ne a wajen aikinsa ko a wajen ma'aikatarsa ko a kasuwarsa za ka iska cewa ba amintacce ba ne ba yana ƙarya yana ha'intar ƙasar da yake baya da wata ƙasa ta ita ta hanyar wawura kuɗin jama'a wannan dukiyar da yake ce ta ƙarya wannan dukiyar da yake ci ta hanyar haram ita ce kuma ta hana Allah ya karbi dukkan ibadojinsu da baki daya domin Allah ta'ala annabi yake cewa lalle Allah tsarkakeke ne baya karɓar komai ko sai daga hannun mai tsarki ya ku bayan Allah hakika ita wannan amana fa da muke magana akan ta al'amarin ta mai girma ne kuma wato al'amarin ta yana da hatsari kwarai da gaske ta shafi al'amarin da ya shafi duniya da kuma lahira hakika ya ko bayan Allah akwai ayoyi da yawa da hadisai da yawa waɗanda suke yin bayani akan fahimmancin amana suke bayani akan wajibcinta sannan kuma ɗaya ce daga cikin siffofi wanda Allah ta'ala ya ambata akan cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ya cika waɗannan siffofi daga cikin siffofin Allah ya ce mu'minai na kwarai masu gaji aljanna su ne waɗanda dangane da amanoninsu da alƙawuransu suna kiyayewa ya ko bayan Allah hududi lallai hakika idan muka dubi amana za mu iske cewa siffa ce daga cikin siffofin annabawa da manzanni kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya turo da manzanni idan ya zo abin da yake ce mutu ni manzo ne amintacce dauki labarin annabi nuhu da annabi lutu da annabi hudu da annabi salih dukkanin su sun gina ma mutanen su cewa lalle ni dangane da kuma manzo ne kuma amintacce ya ku bayan Allah amana samun alama a cikin zuciyar mutum alama ce ta imani rashin alama wato rashin amana a cikin zukatan mutane alama ce ta munafunci sannan kuma alama ce wadda take zargajiya abin yama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace alamomin munafiki guda uku ne idan yayi magana zai yi ƙarya idan yayi alƙawari zai saba idan an ba shi amana zai ci lalle hakika ya ku bayan Allah amana ta shafi al'amarin duniya da lahira kamar yadda muka ambata kuma wannan amana mafi girma daga cikin amanoni shine haƙƙin Allah ta'ala kula da haƙƙin Allah ta'ala shine mafi girma wato shine bautata ma Allah ta'ala shi ɗaya ku da yadda al'amuran mu suka sakarkace suka tabarbare a yau mutane suka koma ba baya suka bar Allah ta'ala ta bangaren abin da ya shafi tauhidi duk yadda duba da tsubu ya koma har an waye gari boka ana yayata shi a cikin gari boka san tsubbu ana yayata shi a cikin lasifikoki da gidajen rediyo aka waye gari kowa baya da iya hakuri duk wanda ya samu dukiya to kokari yake ya koma ya masa dubu duk wanda ya samu mulki to kokari yake ya koma ya masa duba ko ya masa tsafi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba yadda al'amuran mu suka koma boka da yan tsubbu yadda a yau suke cin karansu ba babbaka gari wanda yake wayayye wanda yake cike da 'yan zamani sai mutum ya je ya rankwafa zuwa ga wani wanda bai taba zuwa firamare ba sai masa ko wannan ko duba kuma har an dawo ma ban da ma bokancin a'a da hanyar bokancin ma shi bokancin ƙarya ne to wasu kuma ƙaryan ma ta hanyar bokancin ba sa iya yi kawai ko wannan suke mutane ko mutane suna ta taruwa aka waye gari ana ta kaɗa ganga ga bokaye da 'yan tsibbu wanda kuma ba su san komai ba wanda ba su iya komai ba su ne suka jahilci dukkan abin da haƙoƙin Allah ya tsayar a cikin littafinsa su ne suka fi jahilcin abin da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi hakika ya ku bayar sallah tana daga cikin amanoni da Allah ta'ala ya sanya a cikin ibada a cikin bayinsa dukkan wanda ya tozarta sallah to za ka iske cewa al'amarin da ya fi wannan ma wanda duk al'amarinsa na addini wanda ba sallah ba to ya fi tozartuwa dubi yadda sallah ta koma dubi yadda sallah ta koma ga 'yan kasuwa shiga cikin kasuwa idan lokacin sallah ya daga yadda mutane ke sallah shiga cikin ainihin manya-manyan ma'aikacin gwamnati idan an yi kiran sallah kaga mutum nawa ne ke fitowa ya sallah dubi 'yan siyasa idan ana taron siyasa mutum nawa ne ke tsayawa ya sallah dubi matasa idan an kafa bol mutum nawa ne ke yin sallah Allah ko yake cewa fa qalaba min ba'dihim qalbun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yulqawna gayya sai yan baya suka mai bayan wadancan wadanda suke na kwarai sahabbai da tabi'ai wanda suka kiyaye sallah sun fa yan bayan da suka zo su suna wulakanta sallah suna bin sha'awoyi dukkan abin da yake sha'awa mutane sun kiya sai Allah yake da sannu za a jefa su wani kwari wanda ake kira gayya a cikin jahannama ku dubi yadda al'amuran mu suka koma ku dubi yadda al'amuran bokaye da yan tsubu suka koma ya jama'a a yau yan bokaye da yan tsubu fa suna da kawalai waɗanda ke nemo musu jama'a mutum ya shiga tsubu zulum ya nutse a cikin tsubu ya nutse a cikin shirka kuma yana kokari ya nuna wa mutane cewa wannan abun ba shirka bane ba yana kokarin ya nuna wa mutane wannan abun ba tauhidi ne saboda ya jahilci Allah ya jahilci tauhidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Imam Zuhri yake cewa Imam Zuhri ya shiga wajen Anas dan Malik Allah kare ya da gare shi sai in ce yana kuka lokacin da ya same shi yana kuka yake me yake me yasa ka kuka ya kai wannan babban sahabi sai Anas dan Malik yake cewa babu wani abin da na riska daga cikin abin da muka kasance mun fi kiyayewa a kansa a lokacin annabta kamar sallah a yau kuma gashi yadda aka wulakanta sallar ana yin ta ba bisa lokacin ta ba kuma ana yin ta ba tare da ba da haƙoƙin ta ba ya ku bayan Allah zakka yana daga cikin haƙoƙi waɗanda suke amana ce Allah ta'ala ya umarni da ba da zakka a yau mutum nawa ne suke ba da zakka ka duba rubutun ubangiji in ka ba da zakka alkhairin a kanka ne domin zakar da ita ne Allah ke tsarkake dukiyar zakar da ita ce Allah ke tsarkake ka kai da ka bayar da zakar amma nawa ne ke bayarwa a cikin kuɗi ga baki ɗaya aka ce in tana da miliyan ɗaya za ka ba da ɗaya bisa arba'in nawa ne ɗaya bisa arba'in naira dubu arba'in za ka bayar sauran naira dubu ɗari tara da sittin ita ce taka wannan ma kuma aka ce sai ta shekara amma mutum nawa ne ke iya bayarwa dubi zakka hatsi dubi zakka riɗi dubi zakka kayan gona alhamdulillah da yawa daga cikin musulmai suna faɗaka a wannan gefen amma zakkar dukiya musamman in ka dawo cikin yan boko za ka iya cewa ita aka zo lakantawa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani akan zakka sannan ayoyin Qur'ani sun yi bayani akan zakka ku duba girman zakka Allah ta'ala ya haɗa ta da tauhidi da sallah da zakka yace idan an bayar to an aminta amma in an ki ba da zakka to lalle ka ki ta za a yaki mutane idan sun ki ba da zakka shi yasa as-siddiqi babban sahabin nan khalifa annabi na farko Allah kara masa yadda ya yaki dukkan waɗanda suka hana zakka ya ku bayan Allah ku sani aikin hajima da azumi dukkan su amana ne yana daga cikin amanoni wato kiyaye ainihin dukkan gabbai mutum ya kiyaye jinsa ya kiyaye ganinsa ya kiyaye zuciyarsa da farjinsa da dukkan gabbansa gabaki daya Allah yana cewa lallai da jinka da ganinka da zuciya dukkaninsu sun kasance abaiban tambaya ne yana daga cikin amana ya ko bayan Allah kiyaye wato bayan da hakki zuwa ga masu su Allah ta'ala ya umarci mutane da su rika amanoni zuwa ga masu su Allah ya ce idan kun tashi yin hukunci kuma ku yi hukunci da adalci lalle Allah ma dalla da wa'azin da yake muku a cikin littafin sa ya ku bayan Allah lalle al'amarin amana a cikin a cikin addinin musulunci al'amari ne wanda yake mai girma idan ce amana wanda Allah ya bijiro ma sama da ƙasa da duwatsu dukkaninsu sai suka ji tsoron ɗauka sai ɗan adam ya ɗauka don ya kasance mai yawan jahilci ne ko mai yawan zalunci lalle hakika ya ku bayan Allah kishiyar amana ita ce haƙinci da kiyana haƙinci da yaudara wannan yana daga cikin manya-manyan kaba'irori alƙawarin narkon azaba da aka a kwanta narko ne wanda yake mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce 'yan wuta mutum biyar ne siffofin mutane guda biyar su ne za su shiga wuta in sun shiga kuma za su daɗe a cikinta ba za su fita ba daga ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata mana wani mutum mahayinci wanda baya ragewa ba wani zumunci ko abokantaka ko ƴan uwantaka ko dangantaka ta musulunci da zai iya raga maka in dai ya samu hanyar da zai ha'ince ka to zai ha'ince ka maza Allah yake wannan yana cikin dan wuta hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Mas'ud yadda Allah ta tabbata gare shi yake cewa yin shahada a cikin musulunci amma fa an ce yin shahada a cikin musulunci ana yin jihadi ba shahada irin waccan ba wacce mutane ke dauka suna zuwa suna daukar tuta ana kashe su wannan ko daya ba su da alaka ta kusa ko tuni da shahada shahada ana nufi lokacin da aka yi jihadi jihadi kuma karkashin shugaba na musulunci sannan ya cika ka'idojinsa sannan kuma ya cika dukkan sharuɗansa irin wannan shahada idan mutum ya samu yayi maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yana kankare dukkan zunubin da mutum ya aikata ga baki daya sai maza Allah yace illal amana sai dai amana kawai abdullahi dan mutum da yake cewa za a zo da mutum ranar tashin kiyama ya yi yaƙi ya kashe mutane a kan tafarkin addinin musulunci har an kashe shi amma za a zo da shi ranar tashin kiyama ga shi nan an tsaye da shi a farfajiyar kiyama za a tambaye shi kawo amanar da aka baka sai ce ai ya rabbi ta ina zan samu wannan amana bayan duniya ta riga ta watse ga baki ɗaya sai Allah ya ce ku tafi da shi cikin wutar hawiya sai mala'iku su kirge shi su kai shi wutar hawiya ana jefa shi a ciki sai ya ga amanar kamar yadda aka ba shi lokacin da yake duniya ga ta nan an mai da ita in dukiya ce ga ta nan irin dukiyar da aka ba shi in kuɗi ne in dala ne in menene ga ta nan in dukiya ne ta iyali ga ta nan lokacin da ake alkawari da shi in dukiya ne ta shugabancin al'umma ga ta nan a lokacin da aka tsaye da shi yake saba rantsuwa ga dukiyar ga komai yana gani a cikin wuta sai mala'iku su ce ka shiga ka ɗauko ta sai ya shiga yana tsammanin cewa zai rinke ka tana tafiya yana tafiya har sai ya je ƙalƙashin wutar jahannama gabaci ya subhanahu sai ya ɗauko wannan amana a kafaɗunsa yana tawowa da ita yana hawowa kan wuta yana hawowa har sai ya yi zaton cewa yanzu ya kawo bakin gaba zai fita sai amana ta sake sulɓewa ta koma ya sake binta maza Allah ce haka zai rika komawa yana ɗaukowa har abadan abada birki wannan fa wanda ya shahada kenan a bisa addinin Allah wannan fa wanda ya jihadi kenan a bisa addinin Allah ina ga kai da kake zaune haka kawai a baka amanar mutane ka ci a danka maka haƙƙin al'umma ka ci a danka maka shugabanci ka ci amanar mutane ka ci amanar dukiyarsu ka ci amanar ƴaƴansu ka ci amanar iliminsu ka ci amanar duk wata amana ta al'umma ka yaudari al'umma ka ci amanar su me za ka gaya ma Allah ranar tashin kiyama kana tsammani wannan labarin duk ƙarya ne yau idan ka mutu Allah zai gaya maka wannan abin da aka gaya maka don labari ne daga sadiqul masjid ka duba yadda al'umma suka koma ka duba yadda lalacewa ta zai kima matakan wallahi da yawa da kuke jin labarin suna zuwa ana kashe su wajen waɗannan shirmen wallahi da yawan su ba wai aƙida ce ke damu su ba da yawan waɗanda ake kashe su wallahi ba aƙida ce ke damu su ba matashi ne an ce ya karatun boko in ya samu karatun boko zai samu aikin da zai yi ta abinci ya yi karatun bokon ya rasa aiki to wanda bai yi karatun fa mutum ya fito ga ƙarfi da lafiyarsa da komai amma aikin da zai ya samu naira ɗari ya rasa saboda muggan shugabanni ga Allah ya jarbe mu a zalimai waɗanda ba sa da wani amfani ka duba yadda ake ta haihuwa da yawa wallahi da suke ɗaukar makami suna zuwa suna yin wannan abu uku ce ta haɗu ga tsananin talauci ga jahilci duk wanda ya nema ya rasa ga yunwa ta dame shi ga ƙarfi na tsiya to wallahi tallahi in ka bashi bindiga ko yaya ka turda zai zai iya tafiya a mutu gaba saboda haka kalubale ne akan wallahi mu da Allah ya zaunar da mu a wannan kasar dole ne nan gaba duk wanda za a zaba a tantance menene amanarsa an gwada waɗansu sun kasa amma cikin ana sake gwada su dan me ya za ka zama bawa bayan Allah ya dace ka da ya al'umma za su koma suna kuka saboda yunwa ga wasu kuma sun danna miliyan mutum ya tara dukiyar da ta taɓa kunnensa jikokinsu na uku ma ba za su iya cinyewa ba a ƙarshe akwai dukiyar da ma ya kai turai da yau bai mutu kuma dukiyar ma ta fito magadan musulmi ba dukiyar al'umma da me za ka koma ka gaya ma Allah waɗannan irin musulmi ne muke ciki yayi ku dubi wannan hadisi ku dubi wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace as-salatu amana sallah amana ce alwala ma amana ce alwaznu amana aw amana ne ka duba a yau duk da riɗin nan yadda yake tsada amma wani dan tsaba ha'inci bayan ya sa riɗin sai ya zuba ƙasa a ciki idan hatsi ne a zuba ƙasa idan masara ce a zuba ƙasa a ciki kuma in an zo masallaci a yau a karanta maka inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar sai ka sayar ka koma majalisa kuma ka zauna ka rike cewa ai wallahi abu kaza abu kaza kuma a nan inda kake zaune kuma kana zaki cewa ka bari manzo Allah ce wal waznu adana wal qilu amana sai Abdullahi kan Mas'ud ya lissafa abubuwa da yawa yace wanda yafi komai girma a cikin amanoni shine haƙƙin shugabanci wanda duk aka danka ma shugabanci ɗaya daga cikin mawaitin warwai ta hadisin sai ya tashi da yake wannan magana ta abdullahi dan masaudi ya ruga wajen barra ibn adib sai daga cikin sahabbai ya ce ba ka ji abin da abdullahi dan masaudi yake faɗa ba ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai barra ya ce masa sadaka wallahi yayi gaskiya sai ba ka ji Allah yana cewa ba inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl wannan hadisi imam al-Baihaqi ruwaito shi hadisi ne ingantacce ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku yi kamanoni zuwa ga masu su lalle ku sani cewa ubangiji mabuwaye da ku ka zai tambaye ku cikin dukkan abin da Allah ya ba ku kiwo a wa ranar nan wannan rana wadda dukiya ko 'ya'ya ko matsayi ko lauya ba zai maka amfani ba sai wanda Allah ya je ma Allah da zuciya wankakiya muna roƙon Allah ta'ala ya wanke zukatanmu ya danka hannuwanmu daga sharri da zalunci da cin amana muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki shugabanninmu waɗanda suke na ƙwarai ya karfafe su cikin dukkan abin da yake shine adalci da kuma amana ya danka hannuwansu zuwa ga dukkan abin da yake zalunci ne ko yaudara muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa dukkan waɗanda ke tunanin farna ko ha'inci ga musulmi za Allah ka maida musu da kai su a bayansu dukkan waɗanda suke kare azzalimai da fasikai da maha'inta da mamugunta da maciya amana ya Allah kai ka san su kai ka san inda suke ya Allah ka warware kaidin su ka mai da sharrin su a kansu ya Allah ka mai da wannan ƙasa a hannun waɗanda za su ci tsoron Allah waɗanda za su kiyaye al'amuran mu waɗanda za su kai ta al'amuran musulmi ga baki daya ya ku bayin Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hakika Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم أحمد من كان في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ان شاء الله الله أكبر الله أكبر
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام